babban wurin ma karmiji su fita fita ko da gani eh eh nan wannan bayani ne ka haka yake amma na yi kokari ainihin wato a daga wannan shi zama na mu saboda gudun wannan bidiyoyi da wa'annan mutane suke sada kuma sun yi ainihin misharaka da wannan lokaci amma ɗan haƙiƙa abin da nake so duk yadda za ni yi kokari ainihin ko da ainihin wato sun kame wasu harkoki da mu toshe kunni mu yawa wato ni mai ainihin abin da ya da shi wato idan mun gama tattaunawa to tattaunawa namu abin da sami kuskure a ƙarshen amma amma ni ban san yadda yan uwa ainihin ainihin suna suka zama da cin amana da ainihin rashin tsakare da ilimi. Ta- ta- ta- Dari hudu ne. La haula wala quwwata illa billah. To billahi ladi tunda mutanen nan suna kira a ainihin wahada kuma mu ga ainihin yadda muka kasance na fahimci wahadan mai ita ce mafita. Yawa saboda haka ku billahi ladi zan je inda ainihin suke maulidi in faɗi taratoji da mai tabobi da manzan Allah da ba mun sani. zan faɗa kuma wallahi mu tashi mu shafe lala na ce in Allah da za ku gani da abin da ba ku da shi tun da abin haka amma ba komi ba komi
alhamdulillah Allah ya saka alhari da wannan tamsiliya da ɗan ɗan tamsiliya da suka gabatar wanda su sal an sha falala insha Allah a insha Allah a gurguje akwai sanya albarka waɗanda waɗansu daga cikin malaman za su gabatar duk da cewa akwai wanda suka riga suka gabatar da sanya albarka din a insha Allah yanzu za mu kira malam Tanimu na malam Baba don ya sa albarka a wannan muhalli a karmakan labisima
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله من قدر ما الله تبارك وتعالى da ya ba mu iko ya kawo mu wannan wuri bisa mu bayyana san annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a babban wannan wuri majalisi ya ka saba addini a cikin shi dama masallacin fadan zazzau allah shi mana muwafuka wanda suka shirya wannan taro allah ya saka muku da alheri allah shi ƙara mana san annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk inda ake taro irin wannan mutum ya kokari na halatta ko da cikin dare haka na dinga yawo cikin wasu yara ma kamar haka suke amma sun shirya taron maulidi nabi sallallahu alaihi wasallama saboda son annabi muhammadu aka ce ai yara da na ce ah tun da suka yi hankali suka nemi gudunmuwa ta manyan mutane suka samu haddalar sukan su babba suna taron annabi muhammadu ta sun zama manya da suna shaye-shaye ne ma jin ai ba za mu ba to saboda haka duk inda ake yi komin kankantar wuri in sha Allah muna fata Allah ba mu iko mu halarta mu je mu samu wannan albarkar da ake samu a ban wannan wuri dan duk inda ake irin wannan wuri sunan shi riyalul jannati manzo Allah ya ce za maratun bi riyalul jannati farta'u to ba ni wajen da riyalul jannati ba da manzo Allah yake faɗi ka masallaci ka makaranta kamar irin wannan wuri da ake faɗin girman annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ake faɗin gurace manyan malamai ake faɗin mujizun qur'ani da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da safan shi to shi ne ake kira wajen riyalul jinnis kenan kuma za ka ga manyan mutane a wurin wanda in ba da dalili ba za ka gansu ba cikin tsakar dare take iska wani malami mashahuri amma saboda son annabi muhammadu ya bar gidan shi ya zo ya wani awon saboda girman annabi muhammadu za ka irin mutanen da ake yabo a cikin littafi yana cewa irin mutane inna lillahi ibadan fadinan طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها لصل خير ولنا جعلوها لجة واتخذوا صاحب الأعمال صالح الأعمال فيها سفنا تذهب bayan ana irin waɗannan wanda suka masu fahimta ba su mai da duniya komai ba su zan su yi gwagwarmaya su yi yaƙi saboda son Allah da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama a irin wannan wurare ne za ka yi ta gamuwa da su in ba irin wannan wurare na Allah ba ganin su ma kurin aiki ne ga su na kamar irin wannan bawan Allah shashahu Ibrahim ganin su da in ba irin wata irin wannan wata ibada ko zai zai shi makaranta ba ko ko taro irin wannan na alheri na ambatan Annabi Muhammadu ba ganin su ma kawai wuya ke ke da shi to da haka na yan uwa musulmi mu dinga dajiya duk inda ake taro irin wannan na alheri mu dinga kokari muna halarta muna bayyana soyayyar mu ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama a bas sakaci za ka ga wasu ana taro irin wannan sa tsaye da wurin to duk ba daidai bane an ga kokari ana halarta shine bayyana wa san Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama mu rika kishin wannan addini namu kamar da ake ce kuma inna atibu auladakum hubbu nabiyikum wa hubbu alihi وقراءة القرآن تدم كل الإلم وإلم أبوبوا الحمد لله وإنه أزيدك على لم تدعي على شكوت لا تسمكو لا أنا نسنا مولدي لا كما هذا تيسو الحمد لله وإن أنا أنسى متسيقا فأنا كدنبا فإن هذا جالس أنا ذاكي أنا ذاكي مسمى يزيء أكوي ما ماتا wanda san annabiyatsuka zuciyarsu har hada maulidi suke yi ana masu karatun ishiriniya wasu suna diwani duk saboda son annabi muhammadu to jama'a yan uwa musulmi daji mai tawar irin kokarin mata za ka tuna can za su yi maulidi a ko'ina a nan garin na san matan da sun tara mutane da yawa an yi maulidi a ƙauyakunmu yammacin mu nan da dama na san matan da suka suka daure su ma suka tara jama'a kamar yadda wannan shugaba wannan taro haka saboda son alai muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara mana son alai muhammadu za ka ƙara faɗin mujizansa za ka ƙara bayanin qur'ani wanda yake babban mujizan manzo Allah ta na sallallahu alaihi wasallam to akwai abubuwan da za a faɗa da yawa amma saboda amman karama ne na sa akwai wanda suka sadu ƙarshen bai kamata in yawa in ja wani kisa kuma wanda zai awansu lokaci ba ya kamata ka saurara daga nan in yi du'a'i wannan taro na Allah sa tashi lafiya waɗanda suka shirya shi Allah saka muku da alheri Allah ka ba mu zama lafiya Allah ka ba mu gama lafiya wannan zaɓe da ke zuwa Allah ya ba da nasara Allah sa a yi shi lafiya a gama lafiya dukkan fitinu Allah kaula mana dukkan fitinu Allah ka yaye mana Allah ka yalwanta mana wancan da ke addaban al'umma Allah ka yaye mana waɗanda suka zama kirgiyan gaskiya shugabanninmu da walidanmu da walidan walidanmu da malamanmu da malaman malamanmu da yan walimu ka samar da mata Allah ka gafarta musu musamman wannan zuriya na wannan shugaba a shehu ibrahim zakarati allah ya gafarta musu da walidai allah ya gafarta musu yan su gama lafiya allah kusa mu gama lafiya rabbana atina fid dunya sanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
Allah shiga tunanin Allah ya saka alhairi a yanzu mun saurari malam Tanimu na malam Baba kenan da ke anguwan giya a nan birnin Zazzau a insha Allah kamar yadda muka yi magana cewa akwai dattawa malaman mu daban-daban a nan cikin gari wanda muka gayyata kuma alhamdulillah sun samu daman zuwa wurin su masu riga sun gabatar da sanya albarka don su waɗansu kuma suna nan amma insha Allah yanzu za mu iya ƙara kiran ɗaya daga cikin malaman namu ya sanya albarka sauran kuma sai mu ce insha Allah mun gode Allah ya saka alkhairi Allah shi kara mana kaunan manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma yan fare ci sai da mutu su shirya a yanzu insha Allah a muna buƙatar ma a liman malam tsayyab angon alƙali da ya sanya albarka insha Allah a yan fara ke zama to shirya yanzu saboda an kammala wannan jawabi sai su insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقولك أول الكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم bayan gaisuwa da sallama ta addinin yan uwanmu musulmi muna mar junanmu farin cikin wannan taro wanda ake yi na maulid nabi sallallahu alaihi wasallama wanda aka yi mashi laƙabi da na hatama muna fatan duk wanda suka zo wurin nan allah sa a tashi lafiya a koma gida lafiya waɗanda suka tara wannan taro don shugaban halitta sallallahu alaihi wasallama allah shi masu sakayya domin duk abin da kai dan annabi sallallahu alaihi wasallama ya wajaba ga dukan musulmi ya yi murna da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamanto jagoran dukan annabawa kuma ya zama jagoran dukan musulmi annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamanto masoyin allah Allah kuma masoyin annabi sallallahu alaihi wasallama mu yi soyayya ga annabi wajibi ne domin Allah da kansa ma yana soyayya gare sa gun inda Allah ke ce ma annabi ko kuma yake ce ma jama'a in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah ila akhir aya in kun zamanto kuna soyayya a gare ni son kudin nan ba zama cikakke sai kun zama kuna soyayya ga masoyina shine rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana dukan biyayyar da za ka yi biyayyar nan ba za ta zama ɗari bisa ɗari ba dole sai ka bi Allah tabaraka wa ta'ala sai ka bi annabi Allah tabaraka wa ta'ala shi ke cewa adi'ullaha yannan kuma ya ce wa adi'u rasulullah watan ka bi Allah kuma ka bi annabi sallallahu alaihi wasallama hakanan Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana mi gaisuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama inda Allah tabaraka wa ta'ala da kansa yake cewa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما to Allah da hausa da shi da kansa da mala'ikunsa suna gaisuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mana ya waɗanda suka yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala mu ma mu yi salati ga annabi to alhamdulillahi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama wani malami saboda soyayya ga ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama muna fata allah samu ma muna ciki har saboda tsananin soyayya ya ce laulahu lahulikar duniya ya ce wallahi ba dan annabi ma da ba halarci duniya ba sallallahu alaihi wasallama kuma annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana sai ya ce ya umaru wata ya umar ata dari man ana ya ce ya umar ko ka san ko ni wane ne sai ya maza ya ba anna- ya ba umar sa ya ya ba umar amsa ya ce la ya arufu haƙiƙati illallah ba wanda ya san ni kowane ne sai Allah tabaraka wa ta'ala kaga biya banda za mu yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama muna makanmu ne shi yasa duk waɗanda kuka ga suna hidima dan albarka annabi za ka ga Allah ya ɗaukaka su ya ɗauka su ya tsawaita masu dukan al'amuransu ya ba su mahibba da kwarjini kamar maulana sayidina sheikh ibrahim alazazzaki muna fatan allah shi kara masa lafiya shi kara masa ɗaukaka shi kara masa son annabi sallallahu alaihi wasallama irinsu irinsu ubangiji allah ka yawaita mana su domin su kaɗan ne a yanzu amma muna fatan ƙari ga allah tabaraka wa ta'ala yadda wannan bawan Allah yake ɗaukaka addinin musulunci muna fata Allah ya ƙara mashi jagoranci Allah ya ƙara masa ɗaukaka Allah ya ƙara masa san shugaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam aina dinina jama'a sabili da taro akwai jama'a masu jira an kira ni ne don in yi du'a sai kuma na bage da cewa wani abu muna fata Allah mai da malam gida lafiya Allah mai da malam gida lafiya tare da tawakansu kuma malaman da suka yi wannan Allah ka sa kowa a koma gida lafiya na kusa da nesa ربنا إننا آمنا فغفر ذنوبنا وقنا عذاب النار المسلمين فإن لم كان قبام حقا كي ألا كتوك كان الدين مسلمتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم
alhamdulillah Allah ya saka alkhairi a insha Allah kafin mu je ga kiran yan faraki muna masu malam Haruna mai faraki barka da zuwa insha Allah ko lokaci a can daga baya insha Allah a masu faraki Ah, na mana shi
السلام عليكم ورحمة الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yan uwa musulmi assalamu alaikum a yau za mu dan kira masu fareti daga makarantar da suka samu halarta so masu fareti sai ku shirya a makaranta na farko kogi agenda saurara ku ku sauri ku shigo minti uku ke da shi a sauri a shigo kun fi minti ɗaya fa
dogarawa bismillah godiya dogara a shigo a shigo ha lokacin kwaye
Hey! tafiya sabon gari askari zon shigo kuna da minti uku Podiyar zaɓi ku shigo. Podiyar zaɓi. Shigo ku shigo. Kun ci minti ɗaya. Masu kira suna daga shan lokacin ku ya ƙare lokacin ku ya ƙare a godiya ku da ku shirya godiya da kace ku shirya ku shigo
a insha Allahu a gurguje duk da lokaci ya riga ya yi nisa abin da ke gaba shine jawabin maraba da kuma gabatarwa wanda zan fara daga malam Muhammad Bello insha Allah
wannan yan gwada yana amma ba da wannan malaga أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله da farko kamar da aka gabatar muna ba dukkan bakinmu barka da zuwa a wannan taro mai tarin albarka taron maulidin hatama karo na 20 lasiya mama jagoran malam zazzaki hafizullah a wannan taro wanda aka ake kiransa ne da taron hatama gaskiya musamman ma a bana ba za mu iya- wato ba dai hatama din ba saboda alal hakika yanzu ko rabin mauludodin da aka shirya za a gudanar musamman a kewayen zaria ba a gudanar da su ba amma dai kasantuwan ainihin dama dai watan ya riga ya zo ƙarshe tasirin bukukuwan wannan maulidi musamman a nan zaria da kewaye don yanzu ya kasance a dukkan ayyuka dinnan idan har za a yi maulidi ba a je an yi zagaye a gari ba to kamar ma maulidin bai yi ba kuma wannan ya samar da ainihin kyakkyawan haɗin kai ainihin tsakanin a, al'ummar musulmi na garuruwa gaba ɗaya wanda za ka tarar da cewa islamiyu da ɓangaren 'yan uwa da ɓangaren ainihin al'umman gari baki ɗaya ake haɗuwa a gudanar da ainihin irin waɗannan tarurruka na maulidi ɗin to wannan ainihin ah, ba karamin tasiri ba ne kamar yadda ainihin shi maulanmu malam zazzaki abizawa ke cewa ainihin insha Allah da maulidi ne za a kawo sauyi a cikin wannan al'umma to wannan kyakkyawan ishara ne na cewa haka nan zai tabbata insha Allahu ah, bisa ga irin abubuwan da ainihin wato muke gani to ganin cewa ainihin wato dama lokaci ya yi nisa kuma ba abubuwan da ake son a gabatar kuma an riga gabatar sauran muhimmin abu guda wanda yake ainihin wato sauraron jawabi na musamman daga ainihin jagoran mu malam hafizullah a nan ina mai kira gare mu baki daya mu tattara hankulanmu mu ba da kunnuwanmu da ainihin zukatanmu a don mu amfana daga ainihin kalaman su mara masu albarka masu shiryatarwa da wannan yake ainihin wato gayyatar su malam fa da tafaddal masbuka mashkuran bi salawat ala muhammadin wa ali muhammad
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل طيبين الطاهرين المعصومين سما بقية الله في الأرض ساهر الأسد والسماء اللهم على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to da yake lokaci ya kure an azur na karatowa a gurguje ah, zan dan tunatar da mu dangane da wannan maulidi da aka yi masa ah, sunan cewa maulidin maulidin khatama ne to tunda an saba tun kamar watan rabiul awwal akan ta bukukuwan maulidi to sai zama a ƙarshen wata din akan shirya wani wanda akan ce masa na ƙarshe to amma kamar da bayani ya gabata cewa yanzu kusan ma ana tsakiyar maulidi ne ba an gama bane illa ya kaɗe da ke an saba ƙarshen rabiul awwal akan yi ko farkon rabiul thani din yanzu muna cikin mun shiga rabiul thani yau hudu ga wata bisa tabbacin ganin wata an ga wata ran talata da ta wuce a garin ta kume a karamar hukumar gwaranyo da ke cikin jihar sokoto saura ka ga lissafi yau hudu ne ga watan rabiul thani hijira 436 to insha Allah azim maulidin bana ya zo daidai wani lokaci da ainihin ya fito da wani irin salo irin wanda ba a saba gani ba na nuna ƙiyayya da cin zarafi ga manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi daga ɓangaren makiya wanda suka fito ƙwalo-ƙwalo ba tare da mujamala ko kawaici ko wani abu ba suka nuna cewa su suna gaba da manzon Allah wannan ya faru makonni biyu da suka wuce a birnin paris cikin faransa wanda suka ce waɗansu mutane wai sun kai hare-haren ta'addanci akan wani mai zane-zane na batunci ga addinin musulunci to sai suka ce wa'annan 'yan ta'adda ne suka kai kuma 'yan ta'addan duk sai aka ce duk musulmi ne to sannan bayan da suna yin wannan sai suka wani abu da ya nuna su suka yi ta'addancin da kansu shine inda suka firfito suka ainihin faransa ta gayyato shugabannin kasashe na duniya daban-daban har ƙasa arba'in suka yi sahu-sahu suka kama hannu suna da suna taken cewa duk cikansu cali ne wai shi cali din nan wani mutum ne wanda yake izgili da annabi sai suka ce duk cikansu gaba ɗaya sunansu su cali to ma'ana duk wa'annan shugabannin duniya sun bai ayyana ma duniya gaba ɗaya duk cikansu su makiya manzan Allah ne ciki faransa tana da tana ciki ingila na ciki ainihin kuma kasashen turai da yawa na ciki cikin kuma har da shugaban isra'ila dama abinda za mu tsammata daga gare shi kenan prime minister isra'ila netanyahu wanda shine babban dan ta'addan wanda babu kamansa a duniya baki ɗaya sannan kuma da waɗansu waɗanda suka warci shi ƙasashe daban-daban har da wanda suka warci a wakilci amerika har ma amerika ta ta kai cin bata tura wani babban jami'in gwamnatin ta ba sai zama jakadanta na paris ne ya wakilce ta don haka ni ma daga baya sai ta tura ministan ta na harkokin waje keri ya nuna cewa yana tare da su to wanda ma muka ji yanzu shi kerin nan yanzu zai zo lagos zai tattauna da 'yan takarar shugaban nigeria guda biyu jonathan da buhari to wannan kere da duk shugabannin nan gaba ɗaya sun nuna mana gaba ɗayansu sun maƙiya annabi a sarari kuma suka bayyana ba wani mujamala sannan sai suka yi suka ma ƙara ƙayimin zane-zanen ɓatunci ga manzon Allah suka rubuta suka yi wani zane suka nuna wani a mummunan kama suka ce wai annabi ne suna nufin annabi muhammadu kuma suka buga a bangon farko shafin farko na mujallansu kuma suka yi mujallan irin adadin da ba su taɓa yin irinsa ba suka fassara a mujallan a yanzu a harsuna goma sha shida da ko da faransanci kawai ake yin wannan mujallan yanzu an fassara wannan mujallan da harshe goma sha shida an yi kofin miliyoyi har ingila ma ta yi odar miliyoyi ana rabawa yanzu izgili da annabi wani kamar kayan kawa ne to su waɗannan mutane sun fito sarari sun nuna maku ba wani kumbiya ko wani kawaici ko wani ɗan abin ake ce ma ɗan mujamala din nan ba ka son abu amma ka nuna kamar kana tare da shi na dai fata baki a ba sun fito ƙwaro-ƙwaro sun ce su makiya annabi saboda haka yanzu mun riga mun sun riga dama mun sani amma ba su iya fitowa fili sun faɗa ba ne yanzu fito fili sun ce su makiya annabi ne kuma duk wanda ke kin annabi suna tare da shi kuma sun ce wannan ma an ga kaɗan kenan sannan kuma aka batunci ga annabi an dunga yi kenan dalilin da mutum zai tambayi me yasa wannan al'amari saboda shi annabin nan yana nan dare koyarwansa na nan kuma al'ummar musulmi suna nan shi suke hankoro su kwafa shi ne samfuri gare su kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa lakum fi rasulillahi uswatun hasan kullum musulmi duk abin da zai yana tambaya ne ya manzan Allah yayi me yace domin shi manzan Allah zantukansa da ayyukansa da tabbatarwansa duk sunna ce wato ko da an yi wani abu a gabansa bai in bai ce komi ba bai musanta ba to ya zama sunna domin shi lazim ne ya musanta munkari ko da yaya ne ba a taɓa aikata munkari gaban manzo Allah manzo Allah bai musanta ba ko da da nuna ɓacin rai ne ko da da ƙwansar fuska ne a ga fuskansa ya nuna bai so ba to za a san cewa wannan abin bai da kyau ko kuma ya magana haka kuma duk abin da ya aikata in ya aikata ya zama sunna ya zama darasi haka kuma zantukansa su wa'annan su suka sunnarsa take shiryar da al'umma domin Allah ta'ala ya aiko shi ne domin shiryar da al'umma kuma abin da yake ne ya gina al'umma tsoro akan addininsa yau sai aka waye gari addinin nan shi ne suke hankoro tun bayan faduwan tarayyar soviet da nizamin kwaminisanci da nizamin kwaminisanci da jarkanci suna fada da juna sai nizamin kwaminisanci ya rushe sai zama yanzu sai suka ɗauki maki suka ce musulunci da musulmi su ne makiyansu to kuma suna faɗa da mu ne ta fagage biyu fagen farko kai tsaye su da kansu su kai hare-hare ta hujumi daban-daban imma dai da makamai wanda suka ba a ga cewa yanzu american aka duba inda sojojinsu suke a faɗin duniya za a ga tattana kasashen sojojinsu a kasashen musulmi ko ina kasashen musulmi kashe-kashe suke suna da soja kusan ko ina a kasashen musulmi kuma ba su da wani aiki in banda kisan kai sun rugurguza kasashe yanzu ɗaya bayan ɗaya guda nawa sun biji-biji da afghanistan kasashe ta musulmi sun biji-biji da iraq sun yi hakanan da yanzu kuma sun shiga syria suna mutsutsakata hakanan kuma hakanan kowace ƙasa hakanan daban-daban ƙasashen musulmi suke ta hankoro baya ga wannan wannan ai wannan shine ainihin yaƙi da makamai ƙarfafa to kuma da sai kuma yaƙin cusa ra'ayi wanda akan ƙoƙarin a cusa ma samari ainihin ra'ayoyi iri daban-daban na nuna kyaman musulunci da kuma koya musu miyagun tarbiyoyi musamman 'yan mata don suna cewa ainihin in ka ɓata yarinya budurwa to ka bata gida domin ita yarinya budurwa nan gaba za ta ba da jimawa za ta zama uwa in ta zama uwa za ta haifi 'ya'ya kenan za ta yi musu tarbiyya saboda ka in ka bata tarbiyyanta to ka bata tarbiyyan gidan da za ta kasance a nan gaba ba da jimawa ba saboda haka sukan ta hankoron bata tarbiyya da yin fima-fimai da waɗansu karikita irin da wanda ake nunawa a ta hanyar su yanzu gashi a hanyar sadarwa ya yi sauki su irin wayan nan na aljihu yanzu ana ana ana zo abubuwa daban-daban banda su talabishin da intanet ainihin ana ta hujumi a kan kwakwalen samari to hanyar da suka bulo da shi kwanan nan shine su nuna cewa shi musulunci na nuna shi a matsayin mummunan kama a nuna shi a matsayin shine ta'addanci shi musulunci suna nuna suna shine ta'addanci saboda ka ba su da wani labari in banda ta'adda in ka buɗe rediyo kana buɗewa za ka ji labarin abin da ake barawa shine ana a ina ne an kai hari a ina ne an kai hari an yanka jarirai an yanka mata wai masu kishin addini ne suke yin wannan har ma da sunayen ƙungiyoyin nan har ma suna da wa'insu ƙungiyoyi suna ne daga a ce ansaruddin wai har da ansarullah ansarullah mataimakan allah da ansaruddin ansarul islam ko kuma ainihin jeshi muhammad ko kuma ko kuma daulatul islamiyya islamic state yanzu wanda wanda suke ta cewa tana kashe-kashe din nan a syria da iraq wai sunanta daular musulunci to wato kenan duk lokacin abin da ake kwararwa maka in an kaji an ce daular musulunci ko kaji an ce shari'a ko kaji an ce alkur'ani ko ka to ka abin da zai fahimta wannan yana nufin ta'addanci a kuma in suna labarukansu a talabishin kana kallon talabishin lokacin da ake ba da labarin ta'adda da kai harare da kashe-kashe to za ka ga a lokacin da suke labarin suna nuna waɗansu hotuna wanda suke so su sai kai sako a kwakwalwanka cewa waɗannan su ne 'yan ta'adda za ka ga a daidai lokacin an nuna musulmi na sallah za ka ana ruku ana sujara kama a sallar juma'a kuma za ka ga an nuna ana kewaye ka'aba ana dawafi amma ana labarin ta'addanci ne sai kuma a nuna wani mutum da rawani da gemu ko kuma a nuna yana rike da tasbi ko kuma a nuna wata ta girma da hijabi in ana labarin ta'addanci ka lura talabishin da kyau wato abin da ake so a kwakwalin mutane mutum ya fahimci waɗannan alamomin na addini nan su ne alamomin masiban duniya yanzu ba abin da ya dami duniya a yadda suke ƙoƙarin su nuna illa musulunci shine babban babban masifan da ya fuskanci duniya ne mu a nan kuma sai rainin wayan ma ya cika yawa sai suka zo saboda tsananin rainin wayo suka ce mana wai akwai wata kungiya sunanta wai boko haram wai ita boko haram din nan tana so ne ta dawo da addinin musulunci irin na annabi muhammadu kuma tana faɗa ne da gwamnatin tarayya tarayyar nigeria ƙarƙashin jagorancin goodluck ebele jonathan tana son ta kawar da shi ne ta dawo da addinin musulunci irin na annabi muhammadu to menene wannan kungiya take yi tana kai hare-hare ne ba ta son karatun boko sai ta kai manya-manyan makarantu na kasashen musulmi a kai masu harare jami'o'i ne har da sakandare dubi da abin da suka yi a fortiskum yan makaranta yan sakandare science sakandare wanda yake ba ɗan shekara 20 a cikinsu daga yan shekara goma sha biyu ne zuwa sha takwas aka je aka wurga musu bam aka kashe kimanin mutum 84 a cikin sunan take ya zama tsutsara namumukan su aka yi jana'izan su an an daddabi namun ne aka zuba a buhuna aka yi sallah hakan to wai wai sunan su wai suna gaba da makarantun boko ne to sai kuma su ba tsaya nan ba sai kuma ana kai har-hare tashoshin mota da kasuwanni to karewa ma sai yanzu ana kaiwa kuma sai aka kai masallaci masallacin juma'a na birnin kano wanda aka kwashe sama da shekara 700 ana sallan juma'a wurin lami lafiya rana ɗaya aka je aka aka buɗe wuta aka sanya bama bamai aka aka buɗe mu mutane wuta aka kashe mutane sama da dubu to sai mu ci na farko sai mu ce to wai wa ake nema a mai da wawa mahaukaci ne tun da an ce wannan ƙungiyar su musulmi ne kuma suna so ne su kawar da gwamnatin jonathan kuma suna so su dawo da addinin musulunci ne irin na annabi muhammadu tun da haka kuka ce mana to muna da tambaya kuma tun da sun ce boko haram ne to muna tambaya kasuwa ma haram ne shiga mota ma haram ne gidajen mutane da ake zuwa ana kai musu hari kwana a gida ma haram ne to uwa uba yanzu da aka kai hari masallaci to sallah haram ne to tambaya tunda kuma ana faɗa da gwamnatin ebe da jonathan ne to shi ebele jonathan din a masallacin kano yake ko a kasuwa yake wane ne ake ake nema a mai sheshuwawa wannan iskanci har ina wai yanzu abin da ake so mutane su yadda cewa to ya za a yi shi ya aka yi mai faru kuma ya zama na duk har-haren nan akan musulmi ake kaiwa kuma a arewacin ƙasar nan ciki hadda wai sace 'yan mata kuma haka nuna wani ce wai Allah ne ce sace 'yan mata kuma sa wani yana magana cewa ai su suke su suka kashe mutane kuma Allah ne ce su kashe mutane kamar yadda ce su yi sallah to wai wa ake so a maida wawa shi addini ne ba mu sani ba ake nema a gaya mana shi yau mu fa musulmi ne musulmin musuluncin nan kuma mu ainihin ba za ka iya raba shi da jininmu da da ƙashinmu da tsokan jikinmu ba don mu muna ganin da mu da addinin abu guda ne an zo an same mu da addinin kuma ba mu san iyakan sanin ba mu san lokacin da in ma tarihi ya nuna musulunci ya taɓa zuwa ya zo nan ne a wani lokaci mu da abin da muka sani mun waye gari mu musulmi ne alhamdulillah kuma mu musulunci shine mu to sai a yanzu ana kokarin a nuna mana wannan annabi a matsayin shi ya koyar da wannan abu wannan alkur'anin kuma da muke karanta shi ke koyar da wannan abu kuma sun nuna kwalokwalo a cikin da suke cewa su suna alkur'anin nan shi ya kawo wannan ta'addanci kuma suna cewa shi manzan Allah na tunda suna kamanta shi a wannan sifa din kaga suna nufin shi ma dan ta'addan to a wannan lokaci za mu ga cewa duk wani wanda yake a zuciyarsa akwai kwarzane na damuwa dangane da addinin musulunci da kuma son annabi a zuciyarsa dole ya damu to wani janibin faɗan da suke da mu kuma baya ga wannan shine faɗa ta cikin gida su shuka ainihin rarraba tsakanin musulmi kaga wani musulmi ba da wani hankoro sai ya ce ma dan uwansa musulmi shi kafiri ne ko kuma shi nasu addinin daban ne da da wanda annabi ya zo da shi ko kuma nasu alkur'anin daban ne saboda haka duk lokacin da aka ji wani mutum kowaye shi kowaye shi in ka je yana magana yana kokarin ya soka maka kiyayya ga wani dan uwanka musulmi to yana musu ne aiki yana musu aiki ne haka kuma masu zane-zanen batunci ga malamai kowane irin malami ne in ba ka da ra'ayin malam ba zagin shi za ka yi ba in ya faɗi wani magana ka ga ba daidai ba ne sai ka ce haka nan ba daidai ba ne sai ka kawo hujjanka amma ba zagin sa za ka yi ko ka zana shi a mummunan kama duk wanda ya ɗauki takarda ya zana wani malami ko ma wani malami ne ya wuce ko yana da rai ya nuna shi a mummunan kama to yana koyi da wannan ɗin ne wanda ya zana muhammadu sallallahu alaihi wa alihi a mummunan kama don su aikin su yayi kama ba yanzu ba fage ne na ka ji musulmi yana yi da wani musulmi ba duk in ka duk wanda ka je yana aiki yana fa- yana faɗa da wani musulmi to yana masa aiki ne domin dama aikin cikin gidan suka daɗe suna yi har ƙungiyoyin da suke kafawa na addini sai suna jihadi ai su suka kafa abinsu a sarari ya take cewa ainihin har-haren nan da suke kaiwa duk su suke kai ma kansu mu a nan muna iya gani abinda suke cewa boko haram mu ba mu ga boko haram din ba ba wani wanda ya taba ganin boko haram ko kun taba ganin masallacin boko haram kun ga makarantar boko haram ka taba ganin mutum ya ce maka ni ba ko boko harame ne to amma muna ganin har-haren da suke kaiwa ita gwamnatin da da tarayya din nan na- ta najeriya ita ce boko haram din shi wannan jonathan din shi ne shugaban boko haram kuma sojojinsa da 'yan sandansa jami'ansa na, na, na, na asiri su suke wa'annan kashe-kashen da mutanen garinsu musamman mutanen ƙasar musamman ake turo su nan su suke kashe-kashen za ka gwai har kabbara ba su iya ba su ce ala ala ala ba wai za su ce allahu akbar a ala domin ga- ba- a harshen su babu tajdidi ba za su iya taba cewa allah ba don babu tajdidi a harshen sai da ce ala A- ba kuma za su ce akbar ba su iya taba a sai ala a aba mutum ya sa gemun roba ya sa wata jogon riga ya sa gemun roba an ka kusa da shi yana zuba wari yana ala ala burr yana harba bindigogi wai yanzu ainihin izgilin da ake ake ake mana da addini kenan to wannan sai mu ce musu na far- na farko kada wani ya fada tarkonsu kar mutum ya fada tarkon cewa ya yarda cewa akwai wasu musulmi wai su wai 'yan ta'adda wai suna fada domin in wannan addini ne ai tarihi gashi nan ya aka yi manzon nan ya nasara yaƙi yayi da awaye an kore shi ne da da awan ya mutanen mutanen maka sun kore shi ne daga daga makka ba ya kansu yayi ba kiraye yana daura mm, ah, abubuwan da suke masa har suka kore shi da suka kai- kore shi suka bi shi da yaƙi da Allah ya bashi nasara ya shiga maka da nasara suka tattaru sun dauka zai fille masu waya ne ce ku tafi an yabe muku shi wannan manzon da kyawawan hal- halayensa ne da shi ya galaba ba da yaƙi ba mutum ya duba musuluncin mana ya gani ya ga ainihin kyawawan ɗabi'u irin na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi. wanda ya iya zama da kowane irin mutum to wannan shine shine addini kuma da shine aka ba da za a yi wani a yau ya wuce yana kira ga addinin musulunci ya ce wai je yana kashe mutane ne wai shine addinin musulunci wannan aikin makiyan mu ne ba aikin musulmi ba ne ko da ganin kashe-kashen da aka yi a kano ba wani wanda zai aikata wannan sai wanda allah ya faɗe su a cikin alkur'ani ya ce sun makasar kulubukum ba hiya kal hijarat aw ashad qaswa zukatanku suka bubbushe kamar duwatsu ko masu fufu duwatsu bushe bushewa ba mai aikata wannan aikin in wani ban mai busassan zuciya wanda zai je ya sami bayan allah suna sallah ya wurga musu ba an tada kabbara kenan aka tada wuta ba wani musulmi komin lalacewar musulunci shi zai wani aiki wannan aikin makiya ne kuma wannan aiki a cikin aiki ne na makiya saboda haka mutum ya zama kar mutum ya zama yana wani makyarkyata yana nuna ai mu mu ba dan bo- mu ba mu yan ta'adda bane waye ce ba kana bukatan kai kai ma waye makyarkyata kai musulmi ne ya alfahari da addinin ka mu nuna ma- mu nuna ma- mu nuna ma duniya mu musulmi ne ta hanyar koyi da manzan rahama sallallahu alaihi wa alihi. a ga kyawawan ɗibi'un annabi a a ji a bakunan mu mu magana a gani a ayyukan mu in muna hulɗa a ga musulunci tare da mutu mun fi karfin wayannan makiya makiya kuwa wanda suke ganin cewa za su kawo da wadda addinin da farofaganda su sani sun makara domin yanzu a lokacin addini ne la mahalata kuma addinin kamar ya dawo ya kafu daram ko makiya sun ki to gargaɗi ga waɗanda suke cikin gida wanda suke taimama kayan makiya duk wani wanda yake da'awa na raba kawo kan musulmi wallahi summa tallahi kuma billahi ladhi la ilaha illa huwa karen yahudu ne duk wani wanda ka je yana kokarin ya fidda wani musulmi daga musulunci wallahi su yake aiki ba musulunci yake aiki ba saboda haka kar ka zama ma'aikacin su kana cikin musulunci in yadda manzo Allah ya iya zama da kowane irin mutum haka nan musu haka musulunci ya koyar da mu kasan mu nan ko mun ko mun so haka nan zamu zauna yadda muke din zama ne ya haɗa mu da mun kyakkyawan ɗabi'unmu ne zai nuna ma sauran mutane me addinin nan kuma alhamdulillah suna ganewa yanzu jama'a su ga ga wannan yake yake damun su ai hata a kasashen turawa din suna ganin yadda mutane suke bincike musulunci suke ganewa shine abin ya dame su suke ta kokarin su faɗa da shi to wannan shine azara ganga da aka yi mana yanzu kowannen mu ya kokari ya fahimci menene addinin nan ya aikata wane ne annabin nan ya koyi da shi to wannan ne ainihin zai turmaza hancin makiya kuma insha Allah azim ko an ki ko an so sai addinin ya dawo ya kafu dar su ko makiya Allah ya daidaita al'amarin su wannan Ebele Jonathan din nan Allah ya tsine masa ba shi kadai ba ma duk mai goyon bayan sa ma Allah ya tsine masa wanda ya ji haushin na faɗa haka ma Allah ya tsine masa
وصلى الله على محمد وآل الطاهرين
alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah kitamuhu misk a insha Allahu abin da ke gaba yanzu a raba kyautuka ne amma kafin su kammala shiryawa za mu buƙaci a gurguje malam haruna mai fara'ili ɗan kalmomin sa haka a takaice haka masu raba kyautuka sai ya zama an shi shirar Allah da sauri insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتت يا رسول الله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله وقال له هذا الجبريل الإسرائيلي يا أكتشي مشي أكتشي مشي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سورة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله إيش بعد؟ لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا سليم قلبي نعم يا سليم قلبي قد أخا ليت قلبي بالوصل بالمنى هنا حركتني والقلب بالوسواس قلب بانقطاع من خفيف مكحول للقوال القلب ترغيش يا خلي البالي قلب البل بالبل بال بل بالنوام أزل ضربني والأقل بالزلزال زل هذا لايك يا كنيسة بدنا في حسن هلك مستقيم يا غريمة كشف أودي كبد قلبي منتقم يا منير ودفعه في أي قلبي مكتتم يا رشيق القد قد هوست قلبي فسكن في الهوى والطريق قلبي شاكل والشغال يضل
na'am insha Allah masu rawaito cika ne kan cewa malam Muhammad Inuwa a gurguje insha Allah
alhamdulillah ah, kamar yadda yadda aka saba na musabakan maulidi da ake gudanarwa duk shekara shekara muna da an mai da abin zonzon muna da zon guda tara a cikin zon guda tara din nan guda biyar ne kawai suka shiga musabakan maulidi an samu na ɗaya da na biyu da na uku to yanzu insha Allah za mu gayyaci albarkacin su malam domin su raba kyaututtuka ga waɗanda suka samu nasara na ɗaya da na biyu da na uku za mu fara ga waɗanda suka shi na uku kenan su ne ɓangaren ɗin imamu jafaru sade wanda ya haɗa da kurmin kogi da su ikara ana neman malam iliyasu ikara domin ya karɓi kyauta na uku malam iliyasu ikara malam iliyasu ikara ta ina za a ba da kyautar
na'am salawat ala muhammad wa ala muhammad sai wanda suke na biyu su ne alhaji zon ana neman malam abubakar kufa alhaji zon malam abubakar kufa salawat ala muhammad wa ala muhammad sai waɗanda suke na ɗaya a bana su ne almahadi zan ana neman malam barau samaru malam barau samaru salawar ala muhammad wa ali muhammad to alhamdulillah wannan shine musabakan bara da aka yi allah ya saka da alkhairi
a insha Allah a abin da ke gaba ne shine rikewa da adda insha Allah wanda mu ne ni tabarukin kuma Allah ko rikewa da adda insha Allah Amin, amin. Musa lafi goma goma ga اللهم صل على محمد ya rabbi ka sa wannan taro namu taro ne mai albarka Allah ka sa watsewa mai zama watsewa da kai marhama Allah mu sarki muna roƙonka ka kai kowa gida lafiya Allah mu sarki muna roƙonka ya rabbi kada wani ya bar wannan wuri da zunubi face ka yafe masa Allah mu roƙonka ya rabbi kada wani ya bar wannan wuri da bukata ta alkhairi ya sa gare ka maslaha gare shi face ka biya masa Allah mu sarki muna roƙon ka sa albarka ga wayannan ya'ya namu da suka yi makarantun godiya Allah mu sarki ka sa albarka ga ƴaƴanmu ka sa biyayya da kyakkyawar tarbiyya gare su ya rabbal alamin ka sa kunya a matanmu ka sa tausayi a manyanmu Allah mu sarki muna roƙon ka ya rabu ka zaunar da mu lafiya ka zaunar da mu lafiya rabbal alamin masu musulmi musulunci da musulmi da shirin Allah ka maida masu sharorinsu a kawo kansu Allah musulunci ka rugurguza al'amarinsu Allah ka ɗaukaka addinin musulunci ka kaskanta kafirci ka ɗaukaka addinin musulunci da musulmi ka kaskanta kafirci da kafirai Allah musulunci ka rugurguza makiya addini Allah musulunci muna roƙon ka yarda ka tosaya mana kar ka bar mu a mawayacin halin da muke ciki Allah musulunci ka dawo mana da addinin mu ya mallake mu kamar yadda ya mallaki waɗanda suka gabace mu Allah mu sai ma roƙon ka ya rabbi ka tausaya mana ka tausaya mana ya rabbal alamin kar ka rike mu da munanan ayyukan mu kar kuma ka sa mu zama a ainihin kamammu a hannun makiya ya rabbal alamin inna du'afa ya rabbana allahumma tubna warhamna wa thabbit aqdamana wa thabbit aqdatana wa aslih ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجعلنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسمائنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا انك انت التواب الرحيم اللهم صدنا يا رب العالمين اللهم صدنا يا رب اللهم اعنا ولا تعين علينا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم سلطنا على اعدائنا ولا تنصرهم ولا تسلطهم علينا اللهم صدنا يا رب العالمين اللهم زلزل اقدام اعدائنا اللهم زلزل اقدامهم اللهم مزقهم كل موزق اللهم خذهم اخذ ادم وثمود اللهم ارنا في الاباديل والشتى ومتحيرين ومتفرقين ومجموع الرؤوس عاجلا غير عاجل اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك وخيرتك من خلقك ومبلغ رسالتك افضل واكمل واجمل وانمى واكثر واطيب وازكى واطهر ما صليت ورحمت وباركت وترحمت على احد من انبيائك ورسلك وملائكتك ولا احد من اهل الكرامه عندك اللهم صل على علي امير المؤمنين وسير رسول رب العالمين وصل اللهم على سيدك الطاهره فاطمه الزهراء سيد نساء العالمين وصل على سيدي الرحمه وامام الهدى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وصل اللهم على ائمه المسلمين علي بن حسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر بن النبي وجعفر بن محمد الصادق الامين وموسى بن جعفر بن كاظم الصابر وعلي بن موسى المرتضى ومحمد بن علي الثقيل جواد علي بن محمد النقي الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن القائم المهدي الإمام المنتظر اللهم عجل فرجه اللهم عجل فرجه اللهم عجل فرجه اللهم صل عليهم وعلى ذريتهم البرر اللهم يا مفضل محمد وناصر محمد يا صاحب محمد يوم بدر محمد اكذب اليوم لمحمد ولأبرار إسرته واقتل أعداءهم بددا وأسهم عددا ولا تدع على ظهر الأرض منهم أحدا ولا تقتل لهم أحدا أبدا يا حسن الصوفة يا خليفة النبي يا من هو كل يوم في شأن في شأن في شأنك يا رب شأن حاجاتنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.